أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan hudu miladiya 1445 wanda ya yi daidai da ranar 22 ga watan goma yawancin hijira 1445 daidai da ranar 22 ga watan goma miladiya 2024 khairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwar mu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fandude daidai kasuwar bankanai birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratu taha tun daga farkon sura allah ya ba mu iko har mun zo aya na tamanin da biyar zuwa tamanin da shida to amma la'akari da damu dawo kan farkon kisa za mu tashi aya na tamanin da uku a gurguje zuwa abin da Allah ya so shi ne daidai faɗin Allah maɗauki sarki wa ma a ajalaka an ƙaunika ya Musa na za mu tashi an ga wurin za mu fara tsakiyar shafi an ga wajen ko kamar yadda bayani ya koro Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Musa cewa ya tafi da mutanensa ya zaɓi wasu daga ciki a je a yi munajati da Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa sai ya zaɓi mutane saba'in ya ce da su za a yi lokacin da tafiyar ta zo sai ya wakiltar da annabi Harun ya ce to ka to tare da su ni zan je kafin ku zo to da mu zuwansa ne sai Allah ya tambaye shi dalilin da yasa ya riga mutanen tahiya sai ya bayyana abin da yasa saboda shi ya taba jin maganar Allah ya san dadin da maganar Allah take da shi sai ya gauga wata ya je ya ƙara ganawa da Allah kafin su zo shi ne addalilin shi don ya ƙara samun yarda Allah subhanahu wataala kuma ya yarda da ubangijinsa bayan ya je shine sai Allah ya ce da shi wama a'ajjalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka taho ka baro mutananka ba ku taho tare ba qala annabi Musa ce hum ulai ala athari su suna a bayana mana suna nan tahowa a bayana wa ajiltu ilayka rabbi litarda na yi gaugawan zuwa a gurinka ubangiji na don ka yarda mana ƙara amincewa da ni in ƙara samun yardarka to kun ji abin da ya faru ƙala sai Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lalle mu mun jarrabi mutanen ka bayan tahowarka ai bayan tahowarka wani abu ya faru wa adallahum samiri sai samiri ya batar da su mana cikin banu isra'il akwai wani mutum ana ce da shi musa as-samiri to shi sai yi yaudarin mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya fadda su ta hanyar kawo musu wani abin bauta koma bayan allah to shi ne sai allah yake bayyana masa da lokacin da annabi musa ya ji wannan bayani ya shiga damuwa hankalin shi ya tashi sosai bayan ya gana da allah ya dawo shi ne sai Allah ya bayyana mana halin da annabi Musa ya kasance. Allah ya ce, Faraja Musa ila ƙaunihi ƙwatubana asifa annabi Musa ya dawo gurin mutanensa yana cikin fushi da damuwa asifa ma'ana bakin ciki ya tarar da su a halin da ba haka ya fasu qala ya qaumi annabi Musa ya ce ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana ashe ubangijin ku ba ya muku kyakkyawan alkawari bane ma'ana Allah ya alkawarin zai ba ku littafi ku bauta mai shi kadai kan ku haɗa shi da wani abin bauta ta yaya ne za ku riƙe wani abin bauta kuma bayansa a faɗala alaikumul ahadu shin alƙawarin da ni muku zamanin da na yi rabe na da ku yayi nisa in je in dawo kawai kuna ganin abin yayi nisa har kun canza am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko dai kuna son hushin Allah ya kawo maku ne mana hushin Allah ya auku a gare ku ne fa akhlaftun mawqidi kuka saba wa alƙawari na da ni da da cewa ku je ku same ni amma kuma ku je ba ku rike wani abin bauta kuma bayan Allah kalu sai suka ba Musa ansa su har yanzu ba suna ganin sun yi wani laifi bane ba kalu sai suka ce ma a halafna mawu'idaka bi malkina mu fa mu saba wa alƙawarin da kai na mu je mu same ka ba a cikin yardan bi malkina bi ma'ana bi iradatina mana ba da son mu bane hakan ya faru walakin na minna auzar sai dai mu ai mun dauko kayayyaki min zinatil qaumi na daga kayan adon mutane su ne mutanen fir'auna fakadafnaha sai muka je muka yada su fakadhalika al-qasamiri shi ma Musa haka Musa al-Samiri haka yaje ya jefa nashi abin da zai jefa a cikin wayannan kayan ado mana yadda al'amarin yake kun san a dabi'a da mu ta so mu mun san wannan idan za a yi biki to mata sai su zo su awari kayan sakawa a gurin mata wance muna da biki rana kaza ki ara min mundayenki ko ki ara min sarkaki haka mu ake yi sai a ce wallahi wance ta riga ki to bari in yi sauri in je gurin wance sai ku ara ranar biki sai ku sako su da kayan aro ba abin murna na ci a wance ko na ganta da kayan wance sun koyi mata kyau amma yanzu ta gani ko ana yi ne ba sosai ba saboda akwai wadata abin to su ne banu isra'il zaman da suke tare da mutanen fir'auna kun san shi zamantakeya ra'ayi ne za ku zauna da ƙabilu kuna gama da ƙabilun amma kuma sai kaga cikin ƙabilun wasu kuna shiri da su to duk da wannan da fir'auna yake gana wa bani isra'ila akwai jittuwa tsakanin mutanen fir'auna da mutanen musa talakawan ko da ba duka to shine sai su mutanen musa alaihissalatu wassalam suka ari kayan ado a gurin bani isra'ila da sigar cewa in an yi biki ko an yi abin da aka yi an ƙare za su maida to an yi wannan aron sai kuma Allah ya ce da annabi Musa a gaugauta balin gari umarni ne daga Allah kaga babu babu magana a mai da kayan aro shi ne suka fito da waɗannan kayan aro an yi safari guda biyu kamar yadda malumma suka ambata cewa annabi Haruna ya ce musu kun ga dai kayan da na mutane ne kun tawar da su ba da yadda su ba ku tara su wuri guda ku aje su sai yin annabi Allah ya zaka ya mana bayani ya za a yi wasu ka ce a mutanen fir'auna da Allah ya halakar da su matan da ke saye da kayan kwalliya sai Allah ya sa kayan kwalliyan ruwa ya harbo su a waje sai matan banu Isra'ila suka tsinta to a wancan lokaci ya zama ganima to amma su ba a halasta musu cin ganima ba da kun san a da duk inda aka samu ganima sai a tsara a kone in Allah ya wuta ta ci wannan abun to Allah ya karbi aiki mu al'umman manzon Allah sai Allah ya halasta mana mu mu amfani da ganima shine sai annabi Musa Haruna ya ce to ku tara ta wuri guda sai annabi Musa ya zo duk da yadda lamarin ya bayar haka za a yi wasu ka ce aka tara su sai aka samu su wuta yayin da aka sa wuta shi Musa as-Samiri kamar yadda wasu malamai suka bayyana duk da yake an yi sabani akan bayanin wannan kasar cewa ya ga takon dabbar da jibril ya hayo sai ya jimki ƙasa ya rike ya kulle shi to lokacin da aka haɗa wannan zinariya aka zuba wuri guda aka ƙone sai ɗibi wannan ƙasa sai ya zuba sai aka haɗa sai aka yi ɗan maraƙi da ya ƙera ɗan maraƙi sai ya mai huduwa ta baya da gaba in iska ya bugo shi ta baya sai ya rinka kara ta gaba sai ce musu to ai ga allan ku annabi musa ya manta shi ne ku zo ku shiga da bauta mai kafin annabi musa ya dawo haka kawai ta riya masa to shine nan allah yake ci ba mu labari fa qazafnaha sai muka jefa wa'innan kayan ado da muka aro cikin wuta muka kona su fakadhalika alqa samiri shi ma samiri haka ya jefa wannan abin da yake a gurin shi ya shiga cikin wannan zinare da muka kona fa akhraja lahum ijlan fa akhraja bi ma'ana fasana'a sai ya kera musu ijlan dan maraki jasadan ma'ana jiki dan maraki ma'ana ba dan maraki bane na hakika ma'ana jiki irin na dan maraki lahu khwarun yana kuka irin na ɗan marke da kun san su larabawa komi da nashi kuka mutum ba ka ce a ce mutum a ce ya fuke mun gane ku zakara a ce ya sifu zaki a ce ya za'ar shi ma marike a ce ya kuru to kenan kowa da irin su komi kukan komi da nashi irin kuka kan tafi wani lokaci za ka gani yadda larabawa suke komi ga yadda ake yanzu mu ba haushe sai ya ce na ji jaki na kuka na ji mutum na kuka na ji kare na ba haushe ma wani bai da alba sai shi na ji kare na haushi kun gane misali ko to shi da larabci da hukuwa yana kuka irin na yan maruka faɓalu sai suka ce hada ila hukum ai wannan ubangijin kun Allah mu dokin sarki ya samu dace malamai sun ce akwai takdiri faƙalu su mutanen musa suka ce menene wannan menene wannan sai ce da su haza ilahukum wa ilahu musa ai wannan allan ku ne kuma allah annabi musa ne ba na sai amma annabi musa ya manta shi ne ya kuskure masa ne yadda ya neman shi ai gashi ku zo mu rike shi kafin annabi musa ya dawo kaga in ka duba nan kenan akwai takdiri fa akhraja lahum ijlan ay fasana lahum ijlan ya kera musu dan maraki jasadan gangan ciki ta dan maraki amma wanda an yi shi ne da zinari duk da yake malamai suna da sabani cewa anya da zinarin ne aka yi shi gabaki daya saboda ayat da zamu karanta a ƙarshe annabi Musa ya ce za su sheke shi za su kone su sheke sai aka fahimci inda zinare ne zinare in aka kone shi ruwa yake komawa in ya huce sandarewa yake yi kenan akwai wani sinadari ko da da zinare akwai wani sinadari da yake hada tare da shi haka da ya kera masa wannan dan maraki faqalu sai suka ce nan magana banu Isra'ila ce su mutanen Musa su suka tambaye shi menene wannan sai ce da su haza ilahu kuma ilahu Musa ai wannan Allahn ku ne kuma Allah na Musa ne bana sai sai ya manta ya ya tayyabar shi Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ce a fara ya rauna su ba sa ganin cewa Allah ya riji'a ilaihim qawlan baya dawo musu da wani magana kun ce Allah ne ko kun yi magana Allah baya magana haka ake yin Allah wala yamliku lahum darran kuma bai mallaki cutar da su ba baya iya cutar da su wala naf'an kuma baya iya amfani da su wani abu bai iya ja musu da wani abu to haka za a yi Allah Allah bai amfanin ka komai daga wannan bai cancanta ya zama Allah ranar nan muna tafsiri ana kawo mana misali wasu 'yan indiya suna bautar saniya suka iske maciji ya naɗa saniya zai kashe wai sun zo suna ƙoƙarin kashe maciji kai kashe musu allansu rayuwa ba hankali macijinka ko allah bai iya ko macijinka ko allah ka ko macijinka maciji bai iya kashe ma kuma kace shi ne allah kaga allah bar da mutum a hankalce sai ga yana abu ka wannan ba na wanda ba su da hankali Allah ce walaqad qala lahum harunu min qablu annabi haruna ya ja kunnansu tun kafin zuwan musa ya musu wazi ya ce da su ya kawo ya ku mutane na inna ma kutimtum bi wala an jarabe ku ne da wannan wala wannan ba Allah bane kawai jaraba ne ne ta Allah wannan abin ya zama da ka kwalabu da shi wala jarabawa ne ba ubangiji bane wa inna rabba wa inna rabbakum arrahman ai ubangijin ku shine Allah mai rahama mai tausayi fattabi'uni ku bi ni wa iu amri ku yi umarni na biyayya ni na ya kamata yanzu kaga annabi haruna ya ja kunnen su ya ce ku bari amma ga abin da suka ce da shi qalu sai suka ce lan nafraha alaihi akifina wallahi har abada ba za mu gushi muna dukkufa wajen bautarsa ba a tayar ja irena Musa sai dai Musa ya zo amma in dai don kai ne wallahi ba za mu bari ba na zan bayan da neman haruna shi na da sanyi amma annabi Musa yana kama su da gilsa shi yasa suna jin tsoron annabi Musa fiye da suke jin tsoron annabi suka ce wallahi ba mu daina mu wanga shi za mu rike Allah ya samu dace shi yasa so da yawa mutane sukan girmama shugabansu inda za a nada wani ya zama jagora wanda ba shugaban shi su ba wanda suka saba sai kaga ba sa kama umarninsa da karfi suna kama umarninsa saku-saku ne an gane misali ko to shi kenan ku duba duk da yake haruna shugaba ne nabi harun alaihi salatu wassalam shugaba ne annabi Allah ne amma ya musu magana sun ce wala ba za mu saurare ka ina kai mamakin dan wani malami ya ba da umarni akan kaza wasu ce ba su yadda ba ba kuma mamakin ba Allah mulkin sarki ya samu dace qala suka ce qala nan ne ko qala ya harun annabi Musa ya dawo kenan da ya zaka ya ce ya kai harun ma manaka idra aita mudallu me yasa yayin da kaga sun bace daga hanya ta daidai Allah ta tabi'a ni dan mi baka je ka bi ne baka yi a fa sai ta amri kai ma ka saba umarni na ne zargi na farko da aka yi ma nabi harun kun san shi annabi Musa cewa yayi da annabi harun zan je in sun gama kintsawa ka jagorance su kai ku tahi yanzu shi bayan ya tahi ana cikin kintsin sai assamir ya yi ɗan mariki ya ce ga allan musa sai suka dawo suka ce a ya ce ai ya manta shi ne in ya je bai gane shi ba dawowa zai yi kenan mu zo mu fara kafin ya zaka to sai ta ta kwasa to shi kuma anan musa an ya bai wa annabi haruna umarnin cewa su je su tare da shi to yanzu kai annabi haruna wanda za ka jagoranta ga inda sun kace kuma an ce ku sai tahiya za ka yi ka bar su in ka je a ce dan mi ka sai ka bar su in ka tsaya ka gyara aqidar su kuma a ce dan mi baka sai ba shi ake cewa tsaka mai waya dan shi annabi Musa ba dan Allah ya ba shi labari ba ba sa lokacin da zai dawo ba dan zai dauki lokaci yana jiran su amma da yake Allah ya bashi labari ga abin da ya faru sai ya dawo da wuri an gane ko shi ke ce da shi a fa sai ta amri ka saba umarni na ne Allah ka samu dace wannan malamai suka ce shi ake ce ma fiqhu tawazun fiqhu tawazun asan idan mutum yana karatun shari'a yana karanta fiqhu daban-daban yana karanta fiqhu mu'amalat fiqhu ibadat fiqhu usra to akwai ma fiqhu tawazun ma'ana fahimtar yadda za ka auna abubuwa an ce kai ka za ka bar kaza to yaya za ka auna idan ka shiga hali na kaka ni kayi yanzu annabi harun ya shiga halin zai bar su ne ya bi musa ko zai tsaya ne in ya tsaya ya saba ma wannan musa dan an ce shi ta bai ba in kuma ya tahi ya saba ma wannan musa dan an ce tai da su ba tai da su ba to yanzu kaga za a yi dole sai a yi irtikabi a hafi tararraini akhdan bi qa'idatin fiqhiyya wa in tazaham adad al mafasid yurtakabu adna min al mafasid wa didduhu tazahum al mafasid yurtakabu al a'la min al masalih idan ka fada cikin laifi biyu dole sai kai laifi to sai ka ɗauki ne hinda ya zama ɗan ƙarami sai ka yi ka gane ko yanzu shi annabi musa a annabi haruna abin da ya faru dole na siyare in ya tafi ba da su ba ya cika umarni ko ya saba in ya ƙi tahiya ya saba ko bai saba ba to wanne ne shi mai sauki kenan dole ya tsaya ya auna shi yasa bai tsaye ba idan shi sa abubuwa dole sai ana yi ana auna su to shi kenan annabi musa ya zo a sace sai ya kama annabi harun ya kama gashin gemunyansa da gashin kansa yana ja cikin hushi shine sai annabi harun ya ce kala ya ce yabna umma ya kai dan babata ya kai dan mahaifiyata la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ka daina kama ga gashin gemuna ko kuma gashin kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il na ji tsoron ka ce na raba kai tsakanin bani isra'ila walam tarqub qawli baka jira umarni na ba baka tsaya ka saurari umarnin da zan baka Allah ya samu dace ma'ana yadda abun yake bani isra'il sun kasu gida biyu ne lokacin da aka yi ɗan maraƙin lokacin da annabi haruna ya yi wa'azi an ce mutum dubu goma sha biyu ko sama da haka sun bi magana haruna sun yadda sun zo bayan haruna sun tsaya sun ce mudu mana da gabar shi da mu mutum ɗari biyar da kusan tamanin da wani abu na yanci kusan mutum dubu ɗari shida na kusan mutum ɗari biyar da tamanin da wani abu sun bi magana wancan assignment da yanzu banu isra'ila sun kasu biyu akwai waɗanda da suke sun yadda da abauta wa ɗan mariki akwai waɗanda ba su yadda ba an gane misali to annabi harun wa'azin da yake musu har ya kai ya fahimci in ya matsa musu ma suna kashe shi to sai ya saurara ya bari har annabi Musa ya zo ya ɗauki hukunci da kansa shi ne sai yake bayyana mai aini na ji tsoron inda na matsa za ka iske an kwara faɗa tsakanin waɗanda sun kabe ni da waɗannan kuma za ka ce na raba su na sa yaƙi tsakanin su faɗan gida ya ce to abin da na ji tsoro kenan shi yasa da na yi wa'azi ba su ji ba na ce to bari a saurara in ka zo Allah zai kawo mu mafita kaji abin da ya sai malamai suka ce daga cikin musulmin da ya masu na magana ce yabna umma ya kai dan babata malamai suna nuna kenan da annabi harun da annabi musa mahaifinsu guda an gane kuma mahaifinsu guda ko wasu su ɗai uba su ɗai kamar yadda tarihi ya nuna wa da kane na na jini annabi harun shi ne wa a yi shekara da ba a yanka jarirai annabi harun annabi musa shi ne kane a haife shi lokacin da ake haifar jarirai a yanka su shi yasa iko na Allah tunda aka baiwa annabi Musa annabtawa ya fara tunawa yayansa zumunci zumunci na da haka in ka samu nema ka jawo naka tukuna sannan kai kokari ka jawo kun ga ya kama gemunsa ko ba ka wani kowane mutane da al'adarsu mu yanzu a al'adarmu idan ka kama gemun mutum me zai ce kai masa musamman ma cikin ɓacin rai eh ka wulakanta shi ko ba haka bane sai su kuma kaga a gurin su ba komai bane wai mutum yana zaka sai ga ka bige mu kai na ja masha Allah masha Allah ya girma ma kake din ba wani abu ne mun sai ce mina na mu ya zaka kama bige mu Allah ya sa mu dace qala fa ma khabbuka ya samiri sai magana ta juyo gurin wannan samiri bayan da Musa ya huce sai ce ya kai samiri to menene labarin da kake da shi me yasa kai wannan qala yace basurtu bima lam yabsuru bi ni na ga abin da basu gani ba fa qabattu qabdatan min athar rasuli sai ni jimki wani jinka daga gurabun takawan manzo da suka ce dabbar da jibril ya zo akan ta ce ya gani bayan an halaka da fir'auna sai ya ɗibi wannan kasa ya rage fanabattuha sai ni shefa ta cikin dan markin da nayi sai ya zamanto iska na shiga shera ya kara wa kadhalika sawwalatni nafsi haka ne ni rayuwa ta ta kudurta mai haka kawai nayi kuma sai ni ja su zuwa ga bautar wannan dan markin duk da yake wannan aya akwai khilafat na sabanin tafsiri na malamai akan wannan gaba na yi amfani da yadda ya zo a cikin tafsiri na ibn abbas da sauran tafsiri duk da yake ana iya samu sabanin fasara wallahu alam gane ko Allah samu dashi qala annabi Musa sai ce da shi fadhhab to jika fa inna laka fil hayati an taqula la misas ma'ana fa inna laka fil hayati lalle kai a cikin wannan rayuwa ta duniya za ka rayu ne an ta kula lamisas kana rinka cewa lamisas bi ma'ana la amus wa la umas ba za a taba ni ba ba zan taba ba ma'ana zai yi rayuwa shi kadai ba wanda zai kula shi wasu ka ce a lamisas ma'ana ba za a taba ni ba Allah ya jarabce shi da wani ciwo na jiki wanda in ka taba shi shi zai ji ciwo kai kuma za ka ɗauki cutar sai ya zama to kaga shi bai yadda ka taba shi saboda in ka taba shi zai ji ciwo kai ma ba ka yadda ka taba shi idan ka taba shi za ka ɗauki cuta kun fahimta wasa duk da yake wannan bayani wasu malamai suna ganin bai da wani dalili wanda shari'a ta bayyana shi ingantacce suna mawazo Allah kawai adam musa ya ce an tabo da labisas za ka ringa ce labisas ne sai mu fassara abin ala zahiri kun gane wannan ko Allah ya mu dace to haka ya tafi yana rayuwarsa sannan wa inna laka mau'idan kana da alƙawari na azaba a lahira lan tukulafa ba za a saba shi dole sai ka tarar da wannan azaba a lahira wanzur ila ilahika ka duba zuwa ga wancan allan naka wanda ka ce ma allah lalli zalta alaihi akifan wanda ka dukufa a kansa lanu harrikan nuhu wallahi za mu je mu kona shi sun malanan sifan nuhu fil yammi nasfa sannan za mu sheke shi a cikin teku shekewa mu kona shi mu nika shi mu watsar da toka shi bai da wani amfani inna ma ilahukum ilahun wahid ku sani yadda al'amarin yake ilahukum abun bautanku ilahun wahid shine Allah guda ɗai alladhi la ilaha illa hu wanda babu an bauta da gaskiya sai dai shi sai a kulla shay'in ilma ilimin Allah ya yi launci komi da komi mana ko menene yana karkashin ilimin Allah ba wani abu da baya cikin ilimin Allah Allah ya san shi inna ma ilahukum ilahu inna ma ilahukum Allah ko inna ma ilahukum Allah lalle abun bauta ku shine Allah alladhi la ilaha illa wanda ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi ba sai a kulla shay'in ilman ilimin Allah ya yalwanci komai da komai Allah ya saka da alheri sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne dai yanzu an dawo magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da manzonsa kazalika kamar haka ne na kusu alaika min amba'i ma qad sabaq muke labarta maka daga cikin labarorin abin da suka gabata don Allah in ba don zo mu zo mu isa mu samu wanda labari ina za mu same shi amma sai Allah ce haka muke baka wannan labari yau gashi ya zo gare mu Allah yake cewa wa qad atainaka min ladunna dhikra haqiqa mun baka labari daga gurin mu mana mun karrama ka da sabko maka da alkur'ani da muka yi Allah ya samu dace shine wa qad atainaka min ladunna zikra haqiqa mun baka ambato daga gurin mu mana mun sabkan maka da alkur'ani daga gurin mu inji Allah wanda yana dauke da labarin na farko da na karshe man a'rada anhu wanda ya bijire wa alkur'ani ya kafurce Allah yake cewa fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to lalle ranar alkiyama zai ɗauki zunubi zai ɗauki laifin da yi tun a nan duniya khalidina fiha za shi dawwama a cikin hukubar Allah mana zai dawwama ɗauke da wannan zunubin da ya tafi da shi a ranar lahira shi ne khalidi na fi yana dawwama a ciki wa sa'alahum yawmal qiyamati himla ranar alƙiyama wannan abin da suka ɗauka ya zamo ya munana a gare su mana zunubin da suka ɗauka ya munana a gare su ranar tashi alƙiyama ko ka ce tir da wannan abin ɗauka a ranar alƙiyama in kayan da ba a ajiyewa ne ya ɗauka tir da su dan ka ɗauki kaya don nisan tahiya kana sa ran ka ajiye su amma lahira in mutum ya ɗauki kaya babu ranar da za su sauka daga kanshi shi sa Allah ya ce wa sa'alahu ya muluna a gare su yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama himlan kayan zunubin da suka ɗauka yawma yunfakhu fi suri Allah ce ranar da za mu yi busa a cikin kafo wani ne zai yi busa shi ne israfil ko mala'ika ne da Allah ya yi shi don yin busa kawai zalace tun da aka yi shi an ba shi wannan kafo yana jira a ce ya busa kiyama ta tashi kawai shi bai dauna yake sai wannan abin da yake son ya yake don haka an kai shi da aka kiyama da an so bushe guda an kare kowa ta yi ونحشر المجرمين يومئذ za mu tashi mujirmai shine kafirai masu laifi a wannan rana zurqa makafi zurqa bi ma'ana umyan makafi duk mai laifi mushriki kafiri ranar kiyama in za a tashe shi a makaro za a tashe shi misali ya ce ونحشر المجرمين زعم تاير دما سلفي يوم إذن أو نلانا تالك يا مزرقا معنا هم يا مكافي باسا بني ka san ko duniya dai aka ce ka zama makaho kun baka da ɗan jagora ko ana cikin kwanciyar hankali me ka gani wale ranar lahira a ce ka tashi makaho kuma ka san banin lahira subhanallah Allah kare Allah ce thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an a sa su cikin sarka tana da tsawon zira'i saba'in Allah ce kusa ku daure shi kun san hikimar idan za a baka kashi duk kashin da za a baka inda za a buga ka kara ko da abin ya same ka kana ganin bai kai kashi ba da saura amma kashin da sai mai baka kashi ya zaɓi inda zai buga kuma kana gani ya buga babu yadda za ka yi ai ka san wani ya kai wani to wannan da sauki ma ana baka kashi kana ganin mai baka kashi da sauki irin baka san inda buku ga shigo kan baka san ina na za a buga an ce ka ba makaho kashi da Allah ya kake gani bai sani ba to lahira Allah ce za a tashe su makafi ne Allah kaka jarabe mu da wannan jaraba da ta khafatuna bainahum za su rinka tattaunawa a tsakaninsu su kahirai kenan suna tattaunawa suna cewa ina ne ko illa bithum illa ashra suna ce ai ba ku daɗe a duniya ba illa ashra sai dai kwanaki goma sai cewa ne wanga wai bani da aka bamu da Allah duk a zaman da mun kai duniya ba mu ce kwana goma muce kwana goma ka yi wanda ya kai bane Allah ya ce wa yau mata koma sa'atu simul mushrimun ma labisu gairu sa'a ranar da kiyama za su tsaya za ka ji kayarai suna ce mu wallahi awa guda ta mun kai duniya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashi alkiyama za a zo da wanda ya kowa jin daɗi a duniya amma ya mutu kafiri sai a ɗauke shi a tsoma shi cikin wata so ɗai a ciro shi a ce ka taɓa jin daɗi a rayuwa kai ce wallahi shi bai taɓa jin daɗi a rayuwa shi ba ce nan ne mazaunaka wanda ya fi kowa talauci a duniya a ɗauke shi a saka shi a cikin aljanna a tsoma shi kawai a hito da shi a tambaye shi a ce ka taɓa ganin talauci sai ce wallahi bai taɓa ganin talauci to kenan duniyan nan ba komai ba ce kakka zo kana da abin nan Allah ce na hannu a alamu bi ma ya kuluna mu ne muka kowa sani da wani abin da suke faɗa Allah ya ce ibi ya kulu amsaluhum tariqan ay tariqatan ko ibi ya kulu amsaluhum tariqa yayin da waɗanda suka hi su kyakkyawan hankali ma'ana afdaluhum aqlan wa aswaruhum ra'aya shine amsaluhum tariqatan yayin da waɗanda suka hi su daidaiton hankali za su rinka cewa in labithtum illa yawma ai ba ku zamna a duniya ba face yini guda ai ba bar magana kwana goma ba ku ci kwana guda a duniya kahiri dai shekara dubu a duniya lahira sai ya ce Allah ya ko ma ya zauna a duniya bai wuce kwana guda to dan menene zaka zo ka dan tabar da mai yawa kaga mutum yana ta fama a duniya ya bata lahiran shi kakka kuskura ka bari lahirar ka ta lalace saboda neman duniya a nema biyu samu duniya samu lahira wa yas'alunaka 'anil jibali kahirai suka zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tambaya na neman ilimi ba tambaya na kure wa yas'alunaka 'anil jibali suna tambaye ka to yaya makoman duwatsu zai kasance in aka je ranar lahira faƙul ka ce yansifu ha rabbi nasfa ka ce da su ubangiji na zai cire su cirewa yansifa au yuhli'uha za a bincike su daga kurarensu kun sa ƙorani Allah ya ambaci halin duwatsu daban-daban halin duwatsun guri daban-daban gane ko wani guri Allah ya ambace su da za a nake su fakana ta haba a mantura wani guri Allah ya ambace za su rinka yawo cikin sama kamar yadda giragizai ta murru marar sahab ko ba haka bane wani guri Allah ce za a cire su wani guri yau mata kunar jimalar kal'ihinin fush ranar za su zama kamar nikakken gashi mana hali bayan hali ne daga ƙarshe shi ne Allah zai gaya mana duk halin da duki ya zama da ƙarshe zai za a nikar da shi ne a yi kamar ba a yi shi ba a duniya shi ke Allah ya samu dace wa yas'alunaka anil jibal za su rinka tambayan ka ne game da duwatsu kulka ce da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai cire su cirewa ma'ana zai kawar da su daga wurarensu bai yadaru ha qa'an sai ya bar ƙasa shine fa yadharuha ad-damir yana kuma ne zuwa ga ƙasa fa yadharuha qa'an Allah zai bar ƙasa ran alkiyama ta kasance qa'an ay mustawiyatan ƙasa za ta zamo madaidaiciya menene gaba safsafan wadda take amla shafaffiya kamar an shahidar siminti yanzu sai ka sa inji inji ma'ana misali motocin da suke hanya masu kwaso ƙasa su zuba a hanya masu kwaso garabe in sun ka zuba shi bai zai yana zama tuli-tuli ko ba haka bane to a ƙaddara shi ne duwatsun to sai a sa ka tafi da wanda zai zo shi daidaita ta shi abin nan to yanzu ta zama ka'an ta zama sauya ko ba haka ba ne to sai a sa wannan mai injin nan mai nauyi ya so ya nike ta ta koma kawo an shafa mata kwalta to shi ne amlas shi ne safsafa ta zama a miƙe kuma a shafe Allah ya ce menene gaba la tara fiha iwajan haka ne ko ba ka ganin wani tsaga a saman ƙasa ko wani kwari ko wani kwana wala amta ko kuma ka ga wani tudu babu makanin murtafe babu kenan in aka shafe ta za ta zama kamar hako kamar abin da aka sama kwalta kuma babu inda za ka ga wani tsaga ba ne ka ce ka shiga ka koyi sannan ba wani kware ba ne ka kwanta ba a ganin ka wala amtan kuma ba wani tudu ƙasa za ka ganta tas in ka duba iya ganin ka ran na inda ranar kallo ci in ka kalli ƙasa in ka kalli ba saman duniya abin zai baka mamaki mutum da ganin yana dosu sai ka hange shi to ba ranar kallo ba ce ranar kowa yana nema Allah ka cece ne lactose ya mana Allah ka samu cikin wanda za mu kalla wannan abu Allah ya ce menene yau mai irin ya tabi'una da'iya ranan nan mutane za su amsa kiran mai kira mana za su yi gaugawan amsa kiran mai kira idan Allah ya kiraye su aka yi busa na kiyama kowa zai zo Allah madaukin sarki ya ce la'i wajala ba a yin kwana game da wannan kira ba a yin dama da haku ko karace kalabi babu ba a karkacewa kowa zai amsa kiran ne ya ce wa khasha'atil aswatu lirrahman saututtuka za su yi ƙasa don girmama Allah ko an ki ko an so wa khashatil aswat zaka ga sauti yayi kasa yanzu misali a ce an tara mutanen Niger gaba ɗaya da Allah kana ganin zai yi wayi shi in wani bai magana ba sai wani yayi to ranar nan duniya za ta haɗu kam amma Allah ba mai magana shuru shi yasa Allah ya ce wa khashatil aswatu lirrahman mana saututtuka sun kaskantattu shi ne a yi zannalatin aswat sun yi ƙasa da rahman don haiba ta Allah girman da Allah ya kirshi fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji komai ba sai dai tafiya sannu-sannu tafiya sannu-sannu malamai sun ce hamsan tako irin na raƙumi shi ya bambanta da sauran ma na mutane yanzu mu ɗauka in an ka zo aka hau kwalta doki goma suka jera kana jin tafis ko baka jin in raƙumi goma suka zo suka wuce in ba sa'a ba sai su wuce baka sani ba kun gane misali saboda takon raƙumi bai ƙara cikin hukuma da ɗabale cikin rere to haka mutane ba sa yadda su taka sosai don ka a cewa da ya taka ko ya jita shi bale a ce ku kamo shi gashi nan eh wani lahira ta wuce wasa la tasma'u illa hamsa ba ka ji komai sai dai ta ko sannu sannu yawma idin wannan rana Allah ya ce la tanfa'u shafa'atu ceton mai ceto ba ta amfani illa man adina lahu rahman sai dai wanda Allah mai rahama ya ma izini ma'ana illa man adina lahu rahman fi shafa'a sai dai wanda Allah ma izini game da ceto ya ce wani ya ce wani wani ce wani ngane ku inda ba yadda dama a yi ceto karama ne ga yan aljanna dan alkiyama wanda zai fara yin ceto Allah ya saurara shine manzon tsira alaihi salatu wasallam daga nan Qur'ani zai ceto azumi zai ceto mutanen kirki za su yi ceto don haka bayan Allah salihai mutum zai je wuta zai je aljanna sai ga abokin shi an yanke mai hukunci za a je wuta da shi sai ce Allah wancan abokina ne ai min alfarma a ce shi sai Allah ce an yi ma alfarma an ce ku kyale shi in ka ga mutum wuta an diba ne babu wata hanya da za a yi mai alfarma sana ce ta wuta amma in dai akwai hanyar da mutum zai samu alfarma to bai ta wuta Allah ya kare mu da haka wallahi duk wanda ka gani cikin wata alayala kaka je tausayin shi ya cancanta ne shi ta Allah ya ce yawma la tanfa'u shafa'atu ranar da ceto ba zai ce ba zai amfani ba illa man adin lahu rahman sai dai wanda Allah ya yi ma izini wanda zai lahu qaula kuma Allah subhanahu wataala ya yadda da maganarsa wa radiya lahu qawla Allah ya yadda da maganarsa abinda ake nufi da maganar shiwa maganar wanda za a ci ta ai wa qabila minhu la ilaha illallah Allah ya yarda da kalmar da ya faɗi la ilaha illallah wani ya faɗi la ilaha illallah amma dan iska ne to amma maganar da ya faɗi ta la ilaha illallah da gaske da yake yi to ranar kiyama za ta amfane shi in Allah ya so sai a cece shi amma wani zai faɗi la ilaha illallah amma munafiki ne ba da gaske yake yi to wannan faɗin la'ilaha illallah ba ta ce ba ta amfani shi ba ta amfani shi da aka mulka musuluncinmu da kyau zai amfani ya alamu ma bai na aidihim Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya san abin da yake gabane su ma'ana al'amarin lahira kenan duka halittu Allah shi ne ya sa abin da zai faru a gabanin su ma'ana abin da zai faru a lahira. Wa ma khalfahum kuma Allah shi yake da ilimi game da abin da yake bayan halittu shine al'amarin da zai kasance a duniya. Yanzu kafin a yi kowa a duniya Allah yana da labarin yadda duniya take. Bayan kowa ya zo duniya yanzu abin da zai faru a lahira Allah yake da sani a kai. To in aka je lahira Allah ya sa abin da zai kasance bayan an bar duniya abin da aka bari a baya Allah yana sanar da menene kuma ya zai kasance lashe ke da wannan ilimi Allah yake cewa ya nan ma bayna aidihim wa ma khalfahum ko wa la yuhituna bihi ilman ba sa game ilimi da shi ma'ana su halittu ba sa iya sanin abin da zai faru gobe da abin da zai faru yau da abin da ya faru jiya in sun san na wajensu na wani waje su sani ba mutane ba sa da ilimi akan abin da yake faruwa a lahira ko abin da zai faru bayan an mutu an koma kada Allah ce wala bai zo na bihi ilmin ba sa da ilimi akan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum fuskoki a ranar tashin alkiyama haka ne ko ma'ana sun ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi ne rayayye kuma wanda yake da dawwammamiyar rayuwa duka huskoki sun ƙanƙan da kai a gare shi wasu malamai suka ce wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum huskokin mu'minai sun yi sujjada don girmamawa ga Allah wanda yake raye baya mutuwa ya zo ana sallah za ga dalima ya ce Allah kawar kowa ya kai huskar shi ƙasa saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khaba man amala zulma haƙiƙa wanda ya ɗauki zalunci ya tabi az-zulmu anan shine ash-shirk duk mutumin da ya riki shirka a duniya Allah ya ce to ya tabi in je lahira bai da rabo wa man ya'mal min as-salihati duk mutumin da yake aikata ayyuka na gari wa huwa mu'min alhali yana da imani kun ji sharadi na karba aiki na ƙarai ko kana aiki na gari in ba mumini kake ba Allah baya so sharadin kai aiki a karba ya zama kana da imani shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wanda yake aikata ayyuka daga cikin ayyuka na ƙwarai wa huwa mu'min kuma yana da imani Allah ce fala ya khafu zulman kada ya ji tsoron Allah ya zalunce shi Allah baya zalunta mana kakkai zamanin aikin ka zai yi haba'an matura Allah ce yana nan duk abin da kai na alheri na kirki kamanta yana nan sannan Allah ya ce wala hadma kuma kai ya ji tsoron tawaya intiqas rage kai tsoron a rage ma lada lace kaka ji wannan to duk yawan lada ka za a baka inji Allah wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya kamar haka ne muka sabkar da shi alqur'ani yare na larabci wa sarrafna fihi min alwa'id muka yi bayani na alƙawarin hukuma ga wanda bai bi Allah ba a cikin alqur'ani la'allahum yattaqun don kahirai su ji tsoron Allah su gyara halayensu masu alfasha su tuba su daina aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma ya samar musu da ambato ma'ana dalilin da zai sa su samu lada ko ko aw yuhdithu lahum dhikra ko ya samar musu da daraja ana qur'ani shine zai zama dalilin samun daraja a gare ku ko mutane mutukar kun rike shi Allah madaukakin sarki ya samu dace nan ne ko to wannan dai gaba na karshe mala yake cewa aw yuhdithu lahum dhikra ay thawaban in amanu za su samu lada in sun yi imani kuma sharfan in wahadu za su samu daraja in sun kare ta Allah shi kadai sannan yana samun musu da azaba idan ba su yi imani ba in ba su yi imani ba za su samu azaba ta'ala Allahul malikul haqqa albarkatun Allah mai mulki na hakika sun ɗaukaka gane ko mana Allah ya ɗaukaka da a ce yana da ɗa la ta'ajil bil qur'an nan da manzo ake kakkai gaugawa game da karatun alqur'ani min qabla an yuqda ilayka wahyi kafin a kammale maka wahayi kwantar da halin hankalinka wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ya kara mai ilmi kun san a qur'ani Allah ya ga mu manzo la tuharrik bihi lisanaka lita'jal duk lokacin da ake saukar da manzo qur'ani jibril na fadi yana maimaitawa hankalin shi ya tashi kai yazo ya manta Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu za mu bar shi a zuciyanka za mu tara shi gure guda ila qarana fattabi ila qarana fattabi qur'ana muna karanta ma shi ka saurara kawai shine sai Allah yake ce mana anan manzo kakka yi gaugawa game da Qur'ani sanda ake kawo ma kafin a gama gaya ma kana ta karanta da kaka manta Allah ya dauke ma wannan isa manzo sallallahu alaihi wasallam baya kuskure a cikin alqur'ani to abin da ya faɗa daidai ne Allah madaukin sarki ya samu dace za mu zo bayani akan annabi Adam alaihi salatu wassalam mun zo daidai gaba ya Allah kare za mu tashi akan sirar annabi Adam sai mu shiga suratu al'ambiya in Allah ya soya ya da gobe muna tsara mu fara karatun suratul anbiya abinda muka yi daidai yau Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik